إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا سافيامي البركة يومنا سافياتي تا تركوا goma ga watan Ramadan. Hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar, wacce ta daidai da ishirin ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. A wannan masallaci namu mai albarka, masallacin Juma'a na Darul Qur'an da ke nan ganyen Oda Saminaka, inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen fahimtar ayoyin wannan sura daidai ya kuma ba mu ikon yin aiki da su baki ɗaya jama'a idan ba su manta ba muna nan har ila yau a cikin waɗannan ayoyi guda biyu na suratul ma'ida faɗin Allah subhanahu wata'ala a aya ta talatin da biyu da talatin da uku إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا هزوا قرشي أجيا من فار قباتر دا بياني قمد ونن آية دون تنادا مسألو لي ما سيوان قسجقوري واندي كما تمسمن أولن زامني دمشي رايوه قوة أن أدم أتشمو يسون كنشو كنشنتا mun bayyana wani ɓangare na hukunce-hukuncen a yau da izinin Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يشي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله kadai sakamakon waɗanda ke yaƙar Allah da manzonsa wa yas'auna fil ardi fasadan kuma suke yaɗa barna a bayan ƙasa suke aiki wajen aiwatar da barna sakamakon su kadai an yuqattalu a karkashe su aw yusallabu ko a kere su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu da ƙafafuwa ta saɓani a yanke hannun hagu a yanke ƙafar dama ko a yanke akasin haka auyun faumin al'arzi ko a kore su daga wannan ƙasar gaba ɗayanta Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan kunyatarwa ce gare su a wannan rayuwar ta duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma a lahira suna da azaba mai girma illal ladina tabu sai dai fa kadai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim tun gabanin ku samu daman damƙarsu fa'lamu to ku sani in sun tuba kafin a kama su annallaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne mun dauko bayanai musamman ajiya dangane da waɗannan hukunce-hukunce da Allah ta'ala yayi suwaye za a kashe suwaye za a kere suwaye za a yanke hannayensu ta saɓani suwaye kuma za a kore su a bayan ƙasa kamar yadda muka ce imam malik ibn anas da sauran malaman tafsiri suka ce shi jagora ko shugaba yana da zaɓi ne wannan au au au da ake ta cewa shine yana da zaɓi ya ɗaya daga cikin waɗancan hukuncin kuma kowanne ya yi ya yi daidai matuƙar dai aka sami wanda ke yaƙar Allah da manzonsa a cikin mutane yana aikata irin wannan aiki na barna to wannan ita ce sakamakon da ya kamata a yi masa Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin ah wannan kenan jama'a to da yawa daga cikin malamai sun kawo batutuwa musamman nan gane da abin da ya shafi a bayani dangane da abin da ya shafi suwaye al-muharibun kamar jiya bi wannan bayanin ba za mu fara bayanin ke ne zai ku ya ƙare mun dai fara bayyana wani bangare na hukunce hukunce wani irin mutum ake ce ma al-muharib Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala yana cewa al-muharibuna lillahi wa li rasulihi masu yaƙar Allah da manzonsa humul ladhina barazuhu bil adawa sune waɗanda ke nuna wa Allah da manzonsa kiyayya da adawa kai tsaye wa afsadu fil ardi kuma suke aikata barna a bayan ƙasa bil kufri wal qatli ta hanyar kafirci da kuma kisan kai wa akhdhil mala wa akhdhil amwali da kuma kwace dukiyar mutane wa ikhafati subul da kuma tsoratar da mutane da firgitar da mutane gabar bin hanyoyi da suka saba suna bi don zuwa neman arzikin Allah a bayan ƙasa. Ina fata an gane wannan. Sai Imam Sa'idi ke cewa wal mashhuru anna hadhihi al aya abin da fi shahara a wurin malamai wannan aya lalle wannan aya ta alqur'ani mai girma fi ahkami qita'i qita'i tariq tana bayani ne akan yan fashi da makami الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي waɗanda suke farwa mutane a garuruwa a birane da ƙauyuka fayaghsibunahum amwalahum su kwace dukiyar al'umma wa yuqattilunahum su karkashe su wa yukhifunahum su dinga firgitar da mutane fayamtani'u an-nasa min suluki at-tariqi allati hum biha su hana mutane bin hanyoyin da suka saba suna bi yau da gobe wajen neman arziki da Allah ta'ala yi musu. Fatan ƙatsi'u bi zalika sai ya zama al'umma sun rasa hanyoyin da za su dinga bi wajen neman arziki, wajen neman hanyar da za su bi wajen samun kyakkyawar rayuwa. To shi yasa Allah ta'ala sai ya fara ba da labarin irin abin da za a yi musu na hukunci. shi ne abin da za mu ɗora a kansa mu ci gaba da izinin Allah subhanahu wata'ala babban malamin tafsiri gangaren malam shekul aminu shanƙiɗi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi gafarta mishi a cikin tafsirinsa adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya ci gaba da cewa masailu min ahkamil muharibin to ga wasu mas'aloli da ya kamata mu fahimta game da su waɗannan mutane da muka ji su waye al-muharibin kenan duk lokacin da aka sami mutum da wani makami ya ɗauka zai je ya ta'addanci ga wani ko ɓarawan da ke hawar katanga ne in dai ya shiga aka kama shi da wuƙa a jikinsa ko ya je ya sa ma wani wuka yana mai barazana to wannan an kama shi kai tsaye kashe shi za'a yi kamar yadda abubakar ibn al-arabi al-maliki ya nassanta wanda bayanin zai zo da abubuwa irin waɗannan jama'a shi sa lokacin da aka yi lokacin yan bula a nan amin sa lokacin ko yawwa lokacin ta'addanci ya zo yayi yawa kawai sai gwamnati ta bada warrant ta ce kawai jungle justice duk wanda aka kama barawo ne yana irin sata iri kaza da iri kaza kawai a sheke shi so da ka ba maganin zuwa kotu kuma duk wanda aka sheke shi ya sheku kamar shugaba ne gwamnati ce ta sheke shi kawai jama'a mun gane wannan ai kuma wannan hukuncin yayi daidai da hukuncin Allah so da ka ba a yi shi da jahilci ba jama'a ya kamata mu gane wannan gashi ayoyin alqur'ani kai tsaye suna mana bayani kenan da barawan zaune da barawan tsaye dukkaninsu gaba ɗayansu hukuncinsu ɗaya ne da kidnapper da ke zuwa daji da wanda shi ke ɗaukan ɗawainiya ya ba su makami da kuma informant to duk hukuncinsu ɗaya ne duk wanda aka kama jama'a hukuncin kisa ne a kansa saboda shi ma yana da tarayya akan jina ne da dukiyoyin mutane wajen salwanta Allah ya sa mun gane Allah ka shiryar da mu to sai ke cewa ka sani cewa mafi yawa daga cikin malamai na tafsiri suna tabbatar da hukuncin mai yaƙar Allah da manzonsa ne akan mutanen da ke yin fashi da makami da mutanen da ke ta'addanci a garuruwa an gane wannan ai da hanyoyi da ƙauyuka gaba ɗaya don haka ba a cewa sai mutumin da yake gari kaza an gane wannan ai ko sai mutumin da ya ta'addanci a ƙauye kamar da su Abu Hanifa da Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai ke faɗa cewa sai wanda aka kama shi akan hanya ne yana yin wannan saboda wai a cikin gari mutum zai iya ƙwalla ihu a kawo madauki to ai wannan ya san zamanin su ne mu zamanin ma ana ihu ne ana ƙara tserewa ko eh saboda ai ka san wani irin bala'i ake zuwa da shi ko kuwa yawwa Allah ka shiryar da mu to sai yake cewa fadin Allah ta'ala wa yas'auna fil ardi fasadan yace ba bambanci tsakanin dan ta'adda da ke ta'addanci a cikin gari da wanda ke ta'addanci a ƙauyuka da wanda ke tsare hanya da wanda ba shi ba gaba ɗayan su kunci ɗaya dan Allah ya kawai ya ce wa yas'auna fil ardi fasadan ba ce fil qura ba ce fil bawadi ba ba ce fil turqi ba kawai an ce fil ardi a bayan ƙasa wanda ya shafi ko ina da ina to kaga umumin wannan ya shafi komai daga cikin waɗanda suka faɗi wannan maganin akwai imamul auza'i Allah ta'ala ya gafarta mishi da al-layth ibn sa'ad kuma wannan shine mazhabin imamu shafi'i an gane wannan ai haka nan wannan ita ce mazhabin imamu malik ibn anas har sai da aka wayi gari ma imamu malik dan anas yana cewa har wanda zai wa mutum mugunta ta hanyar yaudara ya shigar da shi wani gida sai ya kashe shi sai ya kwace dukiyarsa yi gaba da shi abin shi to ita ma wannan yana matsayin muharaba yaƙar Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma ta'addanci ne gaba gabayi jama'a ina fata an gane wannan don haka kai tsaye hukuncin da za a wa wanda aka same shi irin wannan aikin jama'a kenan kaga irin wanda ake kamawa su kama kananan yara a yanke musu gaba ko a kwakule musu ido ko wani abu irin waɗannan kai tsaye an kama irin wannan hukuncin kisa ne a musulunci an gane wannan ai idan majalisa ta zauna aka fidda doka da qarar cewa shugaba ya kawo aka tattauna a majalisa aka yadda cewa daga yau duk wanda aka kama shi yana ƙwaƙule idan wani ko yana saci al'aurarsa ko yana fashi da makami ko yana kidnapping ko yana ko yana ko yana aka dinga zayyana laifuka irin waɗannan kai tsaye idan an kama shi hukuncin kisa ne to wannan ta zauna daram dam dam ina fata mun gane wannan saboda hukuncin bai sabawa abinda Allah da manzonsa suka hukunci akai ba don haka yanzu ba a bukatar sai an je kotu a ce a kama ne a miƙa wa alƙali ko a kai police station ina fata an gane a'a su jami'an tsaro da aka ba su daman nan nake magana kai ba mutanen gari ba su jami'an tsaron da aka ba wannan ikon kai tsaye kawai sun kama su sheke shikenan sun kashe banza ba kuma komai har auren Allah ba komai me yasa saboda an kama shi da irin wannan ta'addancin kamar yadda muka bayani a baya jama'a ina fata mun gane wannan saboda haka kada wani ya ce to ai kaza da kaza ne dan wani in ya aka kama shi ma barawan suka ya ce da Allah a kai ni wajen 'yan sanda a kai ni wajen 'yan sanda saboda 'yan sanda abokin kowa ko abokin ɗan iska da matsiyaci da mutumin kirki da liman da karuwa da ɗan daudu su abokin kowa ne don kowa ya shiga ciki ai to shi yasa ake samun wasu gurɓatattu a cikin jami'an tsaron kuma a gefe idan ya ce abokin kowa sai zama kawai su sun maida tsari irin na jami'an tsaro kamar business center wallahi akwai mutanen kirki wanda duk abin da ya gitta gabansu na hukuncin gaskiya ba sa tsallakewa suna nan da yawa a cikin aikin amma la shakka mun sani gurɓatattu sun fi yawa saboda a da galibi sai mutum ya ishi mutane a unguwa ake tura shi ɗan sanda ai mun sani ko ba ka bane galibi ko mutum lafiyar salau yanzu ne zamani ya canza za ga mutum ya gama makaranta ya gama kaza yana neman aikin ɗan sanda ko yana sai ya je direction service zai je soja ko wani abu shi yasa ma ake samun gyara a cikin aikin amma da sai an duba wani kawai da ya fita mutane a unguwa in dai yana da kwali wani ma ko bai da kwali sai a ce a je a yi mishi da Allah a tura shi soja ko a tura shi ɗan sanda kuma fa makami za a bashi a hannunsa kuma kasar gumin jahili ne to ya kake tsammanin wannan ya kawo gyara na'am kwarai da gaske akuya da fata kura malam to shi yasa wani ma in aka je wajen shi saboda ana kawo return shi zan gaya muku ku ya kuke haka ne ake kama ku ai da kun dinga yin kaza da kaza ne saboda me yana samun kuɗi ta wannan hanyar Allah ka tsare mu Allah ka gyara mana jami'an tsaron mu ko da ke wani ya ce wai a ce jami'an tsaro ne ko jami'an tsoro na wannan zamanin saboda wayan ana ta'addanci lokacin da aka ce a je a kai ɗauki to ba a zuwa a lokacin sai a noƙe sai bayan an gama ce ina suke ina suke ina sun gama ta'addanci malam sun yi gaba a ƙware da gaske mun san wannan ai saboda me ita kanta gwamnatin da ke kira zuwa ga maganin ta'addanci bata shirya ba ba nemo kayan aikin da suka cancanta ba a baiwa su ma'aikatan shi kuma yana ganin ana ɗan shi ɗan dubu saba'in ɗin shi a wata ɗan dubu tamanin yana ganin shi kuma ya je a garin wancan a sheƙe shi ya tafi kenan kuɗin fansho ɗinsa ma samun ya fita aiki ne wannan ba zai mutum ya yi ya yi alkafara malam ya auka da ka dole su ma su dinga ɗan duba hanya aiko amma idan ana yin abin da ya kamata ga kayan aiki malam ga kyakkyawan albashi ga kyakkyawan tsari to ai kaga wannan kuma an buga misalai akan wasu da yawa kaga ai suka bada kanka gaba daya kai aikin da gasken gaske saboda yanayin yadda kasar mu take Allah ka gyara mana kasar mu Allah ka sa mu gyara laka jama'a kun ji wannan to wannan shine abin da malam yake faɗa to abu na biyu da za a kama dan fashi da makami ko kidnapper ya kashe wanwa ne ko ya kashe kanin wani ko sun kashe wani shin hukuncin akwai hukuncin maganin cewa a yafe musu misali a ce to ko iyalan da aka yi wa wannan kun yafe ko ku yafe ba ta da in sun yafe za a iya cewa a saki waɗannan mutane shin wannan yana da masaka a shari'a malamai suka ce a'a wannan bai da masaka a shari'a saboda Allah kwata-kwata bai ambaci wani abu na yafiya ba game da su kawai hukunci ne da an kama an danka ba maganan wai a yafe musu a'a ai kafin a damka ne ake maganan yafiya ake maganan idan mutum an danke shi amma kafin a dankai sai ya tuba to wannan ya sha amma bayan an damke shi ce na yi nadama na tuba a ba maganan tuba kuma eh an yadda ka tuba a karan kanka tsakaninka da mahaliccinka amma ka je tuban taimaka aiki a kiyama mun gane wannan labudda sai an sheke mai wannan aiki saboda me ya zama izina ga 'yan baya don haka ko da iyalin sun ce a'a mu mun yafi abin da aka yi mana za a ce a'a misali irin da ake samun haɗin baki tsakanin wa da ƙani ko ɗa da uba ko ba haka bane ba wani da shi za a haɗa baki a je a kama babansa a kidnapping ɗinsa wani ma har aka kashe ma ƴar uwarsa saboda shi aka haɗa kai wajen kidnapping ɗin to yanzu ba a cewa ƴan uwan su ai su sun yafe a sake shi a'a yadda aka kashe waɗancan kidnappers in haka shi ma za a sheke shi in ma dai ya tuban to tuban ta yi marar aiki a cikin kiyama amma ba dai a duniya ba jama'a mun gane saboda akwai wasu mutanen da gaba ɗayansu rayuwarsu ba ta da amfani a cikin al'umma baki ɗaya kwata-kwata rayuwarsu ba ta da amfani da su malam gwara a baka ƙarago ka sa a baki kaɗan tattauna ko da shi gwara a baka mazo ƙwaila kaɗan karye kaɗan ji zaƙinta kaɗan shinye kayanka wallahi malam Allah ka tsare mana imaninmu wannan kenan jama'a don haka sai malam yake cewa inna hadhihi muharaba lalle wannan irin yaƙa ko wannan ta'addanci wadamuhu ila sultan jinin wanda aka kashe jama'a yana hannun shugaba ne la ila waliyil maqtul ba ana damka al'amarin jinin a hannun waɗanda aka yi wa kisan bane kama kashe kaninka ko yayanka ko wani a'a hukunci yanzu yana hannun wane ne yana hannun shugaba fala i'tibara bi afwihi anhu fi isqat al-qatl ko da sun ce sun yafe ba za a ɗauke kisa ga wanda ya aikata wannan aikin ta'addancin ba. Mun ji wannan ko? Alƙadi Ibn al'arabi al-Maliki Allah ya gafarta mishi, shi ma yana da littafi mai suna ahkamul Qur'an. An gane wannan ai, yake cewa, Na kasance a kwanakin da nake yin alƙalanci idan aka zo min da ɓarawo. amma sai aka bani labarin cewa ya shiga gidan wani da wuka ya sa mai wukan a wuya ko a kirjinsa ko ya nuna mar wani makami kila sun shiga su biyu ne ɗaya ya tsaye da shi a ɗaki sauran kuma suna yin sata a cikin gidan alhali an same shi yana bacci wa ashabuhu ya'khuduna mal ar-rajuli su kuma abokanan tafiyansa na satan suna can suna satan dukiyar wannan mutumin hakamtu fihim bi hukmil muharibin yace in ne musu hukunci ne da hukuncin yan fashi da makami kawai zan sa aje a kashe su ina fata an gane wannan Imam Ahmad nake cewa a'a in an kama su a daji ne amma na cikin gari ba za a yi musu haka ba to amma abin ya wuce nan shi yasa da yawa daga cikin malamai ma suka saba masa da yawa daga cikin masu bin mazhaba ta Hanabila su ne sun tafi akan cewa lalle mai irin wannan aiki a cikin garuruwa shi ma ya zama daga cikin ‘yan ta'adda li'umumi dalili saboda dalili ne gamamme kuma nassi ne gamamme wanda Allah ta'ala ya saukar musamman game da wannan aya jama'a mun gane wannan aiko yawwa wanda abu hanifa shi ya saba wannan shine annu'man ibn thabit al-kufi Allah ta'ala ya ji kansa shi yana cewa ya yakar mutane da fashi da makami da ake magana ana maganan waɗanda ke yi ne a daji da kan hanyoyi amma waɗanda suke yi a cikin gari wannan hukuncin baya hawa kansu ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace amma dai magana shi ba ta da ƙarfi magana waɗancan tafi ƙarfi ibn kathir alaihi rahmatullah yake cewa ba a tabbatarwa da ɗan fashi hukunci sai an same shi da makami tare da shi yace amma daga cikin makaman da in an sami ɗan fashi da makami da shi za a kashe shi akwai sanda sanda na kisa ko ta yi na'am yawwa a tambayi fulani za su ba da wannan labari sanda tana kisa kwarai saboda haka da zarar an kama ƴan ƙato da gora akan hanya ba a cewa ba ba a cewa ba bindiga bace abinda aka yi wa wanda aka kama da bindiga shi za a wa wanda aka kama da me da sanda haka ya faɗa yace kaman al'asa a kama shi da sanda wal hijara ko dutse ya ɗauka a hannunsa yana tsoratar da mutum ko zai buga ma mutum aka ai yana kisa ko to shi ma wannan za a kashe shi yace li annaha tatlifu biha al-anfusu wal atrafu kasilah saboda yadda takobi ke ta'addanci ya zama ya karere jikin mutum ko yayi ta'addanci ga jikin mutum to shi ma yana yi kamar makami khilafan li abi hanifa sabanin ainihin wato mazhabin abu hanifa Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya wannan hukunci kenan jama'a kun ga shi aya tana da magana akan abubuwa da yawa kuma suna da amfani ai ko ko matsallake mas'ala ta biyu malam yace idan ya zama dukiyar da dan fashi ya riga ya karba a hannun mutum ya kwata ya zama bata kai nisabi na yanke hannu ba wanda ya zama wajibi a yanke hannunsa idan ya saci adadin wannan rubu dinar ko to yanzu ya za a yi ko kuma ya zama ran da ya kashe ɗin ba ta daidai da shi kamar ya kashe bawa ko ya kashe kafiri amma shi musulmi ne kaga ai bawa ran bawa baya daidai da ran wane ran wanda yake ɗayantacce haka nan ran kafiri baya zama ɗaya da hurumin ran wanda yake wane musulmi suka ce to anan yanzu ya za a yi gashi dai ya saci abin da bai kai nisabi ba ko kuma ya kashe wanda bai kai shi daraja ba an gane wannan ai to shin za a kashe shi ko da bawa ya kashe ko da kafiri ya kashe kuma za a masa hukuncin akai ko ba za a yi masa ba sai ce to malamai sun yi sabani akan haka wasu malaman suka ce ba za a yanke masa hannu ba har sai wannan abin da ya sata ya kai adadin rubu'u dinar wannan ita ce magana Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal shi kuma Imam Malik ibn Anas yake cewa za a yanke mar hannu ko da bai kai nisabi ba me yasa li'annahu yahkumu alaihi bi hukmi al-muharib shi ba za a yi mar hukuncin ɓarawo ba ne kawai mai shiga gidan mutum ya saci kaya shi za a yi man hukuncin ɗan fashi da makami ne mun gane wannan saboda haka ko da abin da ya sata sun shiga gidan da makamai kai sun ma shiga gidan ba su samu daman ma ɗaukar dukiyar ba kuma ba su kashe ran ba amma an kama su ‘yan ta'addan ne an tabbatar suna yi to yanzu ko da ba su kashe kowa ba an san dai suna yi kuma aikin da suke yi menene fashi da makami in kisan ya samu misali da jami'an tsaro su far musu za su kashe jami'an tsaro za su kashe su to tabbas kashe su za a yi jama'a mun gane wannan saboda wannan yana da kyau kwarai da gaske ya zama mutane sun sami wayewa akan irin waɗannan ainihin wato hukunce hukunce Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin alqadi ibn al-arabi al-maliki alaihi rahmatullah yake cewa wa huwa sahihu wannan zancen shi ne zancen da ya fi inganci, saboda a nan Allah ta'ala ya iyakance a kan harshen annabinsa Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama cewa, rubu'u dinar shi ne adadin abin da ake yanke hannun mutum a kan sata. Amma Allah bai iyakance adadin abin da ɗan fashi zai sata kafin a yanke mar hukunci ba. Kun gane hukunci kuwa? yanzu kun gane zancen in dai ya ɗau makami zance ya ƙare ko naira ɗaya ya ɗauka zance ya ƙare kai ko bai ɗauki komi ba amma an san sana'arsa ne Allah ya sa mun gane don ƙila wani ya ce to menene bambanci tsakanin ɓarawon da ke sacen mashin ya yi kisa da wanda baya kisa yanzu an samu ya za a yi amma abin tambaya mafi yawa na yin kisa eh kuma shi ma ɗin ya je yi ɗin ya iya yin kisan ko ya iya jimma mutum ciwon da zai iya sa ya mutu to ba bambanci tsakanin wanda ke kisa da wanda bai kisa duk wanda aka kama hukunci ɗaya za a yi musu saboda sunan shi wa ɗan fashi da makami jama'a mun gane wannan ai Allah ka shiryar da mu yanzu kuna gane hukunce hukuncen ba faɗi na bane maganganu ne na malamai ga sunan ila wani ya ta magana kawai da an kama mutum sai a ce a kashe shi kaman dabba kaman kaza to kaji Allah da manzon suka yanke wannan hukunci akwai wannan karatun dalla dalla a addini dalilin da yasa nace mu tsaya akan wannan ayar ne wannan bayanin kenan saboda a yankin da muke rayuwa akwai irin waɗannan matsalolin saboda ka yau da mutum zai shiga gidanka da sunan sata da wani makami kana da bindiga ko ta wuka ka sheme shi ka kashe shi ka kashe banza ƙwarai da gaske ba mai cewa a kama ka a yanke maka hukunci kaza me ya kawo shi gidanka shi ma inda ya samu dama me zai yi kashe ka zai Allah ka tsare mana imaninmu laka jama'a kun ji abinda Allah ta'ala ya faɗa kenan don haka Allah kawai ya ambaci sakamakon ɗan fashi da makami ne ko wanda ya wananci wannan masu aikata ta'addanci a bayan ƙasa an gane wannan ai to sai ya zama a wannan an cika musu hukuncinsu ne da hukuncin muharaba sai ibnu alabi yake cewa an habbatin kai ko ƙwayen masara ya sata ƙwayen masara ya sata amma ya zo da makami da nufin yin ta'addanci ga wanda zai ƙwaci dukiyarsa yace hukuncin dan fashi da makami za a yi mar ba hukuncin wanda yake ainihin wato barawo za a yi mar ba jama'a mun gane wannan ai naka jama'a abin a fili yake kuma ai mun ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya shigo gidanka yana kokarin ya kwace dukiyarka yana kawo maka hari dan ya kashe ka yace ya rasulullahi in ya kashe ni yace kai shahada in na kashe shi yace ka kashe banza gidan shi ya tafi iska kuma wallahi wuta zashi zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim tozarci ne gare su a duniya a fito da su fili a ce ai gawa ne ayya ai dan garin angon su wane ne ai ran na aka kashe shi aka sheke shi gagawarsa nan wannan tozarci ne gare shi a duniya kenan ana kai wannan Allah ya tsine mar albarka ai matsiya ce shi ya sace min kaza kai wannan Allah ya tsine mar ba komai an yi haka to wannan shine tozarcin rayuwar duniya sannan a lahira walahum fil akhirati azabun azim suna da kuma azaba mai girma a lahira Allah ka tsare mana imanin mu dan haka ba za a ce a'a ai a duba ayi kiyasi ai abin da ya sata din ai bai kai rubu dinar ba mun gane wannan ai babu wannan zancen Allah ka shiryar da mu to shi yasa wannan karatun yana da kyau kware da gaske ya zama ana zaunar da jami'an tsaro ana karanta musu wannan karatun ko kuwa kwakware da gaske shi yasa ko shugaban ne yazo amma jahili ne bai san hukuncin hukuncin addinin musulunci ba bai da sani game da wannan to sai kun ga barna a cikin gudanar da aikin sa amma akwai ta yadda jami'in tsaro ne kila bashi a cikin penal code irin wannan laifin kawai da ya duba musulunci ya hukunci akan shi kawai zai ce ku je ku yi kaza kawai a hukuncin Allah ne haka ne kuma dama tana hannun wane ne tana hannunsa ne tana hannunsa ne don wani barawan in yarga ya shiga hannun jami'an tsaro to ya fi gata gobe sai ganshi da sabuwar riga tingal malam akan sabon mashin yana ta yana ta sha'aninsa kai kana fama da talauci malam in satan ma aka yi an riga an batar da abin kai ta jelan zuwa can ana cewa ai mashin din na wuri kaza ne ai kaza kaza ne har zance ya zo ya sha ruwan an rena ma wayo Allah ka tsare mana imanin mu kai wato malam inda ba lahira fa da wasu sun ci banza wallahi wallahi malam inda babu alkiyama inda babu hisabi da wasu sun ci banza to amma tambaye ku kun san dalilin da yasa Allah ya ma barayi wannan hukunci da yan ta'adda saboda su gaba daya ba su yi imani da hisabi a ranar alkiyama ba ai duk mai cin dukiyar mutane bisa barna jama'a an gane wannan duk mai wannan aikin ga mutane to ba shi da imani da ranar alkiyama hatta mutumin da ke tauye mudu wajen awo Allah ya ce shi ma bai yi imani da tashin alkiyama ba mutumin da ke cinye dukiyar maraya Allah ya ce shi ma bai yi imani da ranar alkiyama ba mutumin da baya kwadaitar da mutane akan ciyar da talakawa shi ma ba shi da imani da hisabi Qur'ani yayi wannan bayanin ko Allah ya ce wailun للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون التي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وما سودنا أيتم ويبس سنشيوا أقوي لوك تشند ألا ذي تاير دسو يتارس أونيني مجرما بني يوم يقوم الناس لرب العالمين ranan da Allah zai tashi mutane mutane ke tashi zuwa ga Allah ubangijin halittu ya hisabi Allah ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din Allah ce ka bani labari kaga wannan da ke ƙaryata sakamako a lahira kamar ya ce wane ne wannan Allah Allah ce fadhalika allazi yad'u al-yatim shine wanda ke hankade maraya da kan haƙƙinsa ya cinye sannan wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa wajen ciyar da maraya a wajen ciyar da talakawa kaga wannan kenan sannan a suratul fajr Allah ya ambaci wani abu kwatankwacin wannan wajen mai da martani ga kafiran garin Makka Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim Allah ya ce kalla a'a ba haka zancen yake ba balla tukrimuna al-yatim kun kasance ba kwa girmama maraya wala tahabbuna ala ta'amil miskin sannan ba kwa kwadaitarwa wajen ciyar da talakawa wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma kuna yi wa gado mummunanci wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna kuma son dukiya so na bala'i Allah ya ce kalla a'a idza dukkatil ardu dakkan dakka Allah ya fara bada labarin alkiyama saboda abin da ya ja kuke wancan aikin kun manta ne za a dawo da ku kuma za a tsayar da ku gaban Allah za a muku hisabi jama'a mun gane wannan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu daka jama'a kun ji waɗannan hukunce hukunce da ainihin wato malamai suka yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kenan jama'a a bayan wannan sai malamai suke cewa a wannan aya fadin Allah ta'ala innama jazaa'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu sai ce fa amara bi iqamati al hudud 'ala al muharibi idha jama'a bayna ash-shay'ain an ce aywa mai fashi da makami ko dan ta'adda irin wannan hukunci ne idan ya hada abubuwa guda biyu wa humal muharabatu na farko dai akwai yakar mutane da kokarin kwace dukiyoyin su ko salwatar da rayuka wasa'yu fil ardi bil fasad da kuma kokarin yawo a bayan ƙasa ta hanyar aikata banna sai ce walam yakhussa sharifan wala wadi' Allah bai bambance tsakanin babban mutum da kuma talaka ba Allah ya sa kun fahimta ba a cewa alhaji wani ai shine aka kama a matsayin informant to tunda yana da kuɗi a daga mar kafa amma wani dan gidan wani ai talaka ne ai aje a kashe shi kawai bai da amfani kun gane karatun don haka da alhaji wani da aka kama ko da honorable wani da aka kama yana da hannu da in ta'adda da wani dan gidan wani na anguwa kaza wanda ba kowa bane hukunci ɗaya za a yi musu mun gane wannan ba a bambancewa tsakaninsu wala rafi'an min dani ba a cewa wani yana da muƙami wani talaka ne haka al-imam qurtubi ya faɗa jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace haka jama'a kun ji wannan zance kamar yadda malamai suka faɗa don haka jama'a jinin mutane yana daidaita akan harka ta kisa ko kwace dukiya kamar yadda malamai suka yi ijma'i akan wannan ainihin wato al'amari Allah madaukakin sarki ya samu dace matsala ta gaba idan yan fashi suka fita fashi da makami ko kidnappers sun fita yin kidnapping sai aka samu wani daga cikin su yayi kisa amma sauran ba su yi ba sai aka kama su aka yi ram da su aka tai da su yanzu idan an je za a zaɓe waɗanda suka yi kisa ne a kashe sauran kuma a ce musu to shi ke tunda ku ba ku kisa ba ku tafi abinku haka malamai suka faɗa ce da waɗanda suka yi kisa da waɗanda ba su yi kisa ba shin za a kashe su ne baki ɗaya ko ko a'a za a zaɓe ne a ce wane ya yi kisa a kashe shi wane baya kisa a ƙyale shi shi ne malamai suke saɓani amma zance mafi inganci da malamai suka faɗa suka ce ƙutilal jami'u za a kashe su rankata kaf in sun kai su dubu wallahi malam sai an kashe su kaf da haka jama'a kun ji wannan shine abin da malami suka faɗa me yasa saboda ai su ma suna taimakawa wajen yin ta'addanci da basu ba waɗancan ƙarfi ba ƙila da basu samu daman yin wannan kisan ba ai mun gane zancen dalilin da yasa kenan aka ce ko da informant aka kama kawai kisa ne shi yasa kake ganin ko lokacin da aka yi ta wannan abin informant sheke shi za a yi shi ma kidnapper sheke shi za a yi da wanda yake taimaka musu wajen wannan aikin kenan kaga hatta hukuncin mai sayan kayan sata yana iya faduwa cikin wannan category dan da zai sato ya rasa mai saya zai ƙara yin satan taimaka masa ne wajen ya je ya ƙara yin wannan ta'addancin ya ƙara samuwa daga shi ma idan an kama mai sayan kayan satan na waɗanda suke 'yan ta'adda shi ma ɗan ta'adda ne yana tare da su wajen wannan aikin daga shi ma kashe shi za a yi Allah ya sa zancen yana fitowa dan mutane su ji wannan zancen da babban baki kaka ɗauka cewa kai ai kai kawai sayan kaya kake yi kaɗai baka da matsala dalilin da yasa kenan idan ka saci waya ta hanyar kisa idan aka yi tracking ɗin wayan duk wanda aka kama yake shiga uku mun gane wannan ai da wanda ya siya kayan satin dama shi aikinsa kenan da wanda shi a'a shi mai saya ne kawai an ce ga wata sakon mai kyau sai ya saya bai sani ba duk kama su ake yi an an je can sai CID a tantance ko to amma ko da an tantancen za ga an shawo ya kama a fito malam wani yaro da aka kama shi aka kai shi ya dawo nake tambaye shi yaya yace tub yace billahi malam ko makiyina ba zan bar addu'an Allah kai shi wannan wurin ba yace kan bala'i to kaga ai al'amari ya kai inda ya kai ya ce jarabar duniya ya ce malam na ga bala'i na ga musiba na ga mutuwa malam kusan mu kaza aka tara ma a ɗaki kullum sai an fita da gawa wasu sun yi ciwo ciwon na ɗoyi wasu ga ƙwarƙwata ga kaza sai da gidan ce a zaƙulowa ne a je a kashe a zaƙulowa ne a je a mai wata mummunan azaba a yi kaza ya ce kai akwai tashi hankali in mutum na neman zaman lafiya kawai ya kiyayi doka malam in ga mutum yana ta wani harjaji wallahi ba wani waye waye kai ƙarya ne fa a shi ne yake ƙarya a ba dan kishi bane malam wallahi ba na ba da kishi ai in ya ji damƙa malam in i juya malam to ni zai fara bayyana nadama wallahi malam sai ya dinga cewa ma wallahi kai ne babana kai ne babana ba a samu ai ƙwarai kuwa amma dai kafin a kama shi yana ta yana ta bragados yana ganin wai shi wani shege ne sama da an kama malam sai karena sai karena shi Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu da haka malamai suka ce sun yi tarayya akan wannan mummunan aikin shi yasa sun yi tarayya akai ina fata an gane wannan duk da Shafi'i ya saba wannan fahimtar amma ya tashi abin tafi zama daidai Allah ta'ala ya samu dace mas'ala ta hudu to idan kuma aka kama wanda ya je satan karamin yaro ne ko mahaukaci fa ko kuma a cikin waɗanda aka yi ta'addancin akwai uban wanda aka je wa ta'addancin ai ana samu dan ya ƙi dinga kyautawa uban saboda uban sai je ya haɗa kai da 'yan fashi a zo a a kwashi dukiyar an je a je a raba misali sai ta tashi to yanzu an tashi za a kashe uban za a ce wannan ƙaramin yaro ne an gane wannan ai to abinda malamai suka ce idan an sami irin waɗannan idan har an riga an yi kisa to za a ɗauki kisan ne hukuncin kisan a damƙa shi a hannun suwa a hannun su iyalan wanda aka yi wannan ta'addanci in sun ga dama su kashe su ko su ce a kashe su in sun ga dama su ce sun yafe musu sai a kyale su saboda me su guda ukun nan gaba daya babu hukunci a kansu kaga yaro shari'a ba ta hawa kansa sai ya balaga mahaukaci sai ya yi me sai ya warke shi kuma uba in ya kashe ɗansa ya kashe kayansa ne an gane wannan ai kaman kai ne ka ɗauki naira goma kai ka je ka kashe abinka so ka in uba ya kashe ɗa ba a kashe uba saboda ya kashe ɗansa a ƙware kuwa ɗa ya ƙi jin magana kai uban ya danne shi yanka ba komai a ce ai hukuma za ta yi nata aikin babu abin da hukuma za ta yi ya kashe banza mun gane wannan ai kayansa ne eh haka manzo Allah ya ce wani yaro ya ya ba babansa ya ba babansa rancen kuɗi ya kai ƙara wajen manzo Allah uban ya kibiya ya je kai ƙara wajen manzo Allah ya rasulullahi na ba babana bashi ya hana ni ka san sai wuce cewa akwai bashi tsakanin ɗa da uba ma a an uban ya ga dama ne eh in ma uwan ta ga dama ta biya in ta ga dama ka ce to na ci ƙarfi ya ci gwagwa a ƙwarai a kuma duk duniya baka da zai kwatan ma saboda haka da ya jojen manzo Allah sai da ya gama bayani manzo Allah ya kira uban ya ce kai ma zo ka ji abin ɗanka ya faɗa ya ce ƙwarai ku haka aka yi to sai manzo Allah ya kalli ɗan ya ce kai anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na ubanka ne tasawa wani waje mun gane ai da ubanka yanzu ya je ya ɗauki gidanka ya sayar ya kashe kuɗin ba ka da wata kotu za ka je ta an san maka a yi ƙwarin kwa yi wa kan me da kai da abin da ka mallaka din nasa ne ka gane girman da girma da nauyin da iyaye suke ba cewa mace iyaye su dinga irin wannan ba amma kai ka san idan ka ga uba ya yi irin wannan akwai walaki ƙila ɗan ɗan banza ne malam gashi da tarin dukiya amma ya ba uban a cikin wahala wani haka za ka ga malam ga tarin dukiya ga rufin asiri ya bar uban sai ta cin bakawa wuya da talauci in an yi magana ta ka ba ai na sana'a ai ai ba komai to kaga irin wannan ai ba zai dinga dan dan na samu fatan alheri ba Allah ya sa mu dace wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imani eh to jama'a kun ji wannan to bayan wannan matsala ta ainihin wato tara a cikin matsalolin da imamu al-qurtubi ya kawo a cikin littafinsa yace wa idza akhafa al-muharibun as-sabila idan yan ta'adda suka dinga tsare hanyoyi suka hana mutane bin hanyoyi wa qata'u at-tariqa suka yanke hanyoyi suka dinga firgita mutane wajaba 'ala al-imami qitaluhu ya zama dole a kan shugaba ya yaƙe su dalilin da ya sake cewa nan a yaƙi suwa a yaƙi ‘yan ta'adda min ghairi an yi da'uhun ba maganan waye ce a kira su a yi zama da su ba maganan sulhu a nan ne malam muhammad awal albani rahimahullahu ta'ala ya ta bayani wani ya ce ai a zuwa a zama da su ne a sulhu ya ce ba maganan sulhu da ɗan ta'adda na fata mun gane wannan to kun ji shi a cikin karatu yau dan kaka dauka cewa yana da wani mazauni a shari'a wa wajaba 'ala al-muslimina at-ta'awuna 'ala qitalihim wa kaffihim 'an adha al-muslimin dole a samu wasu daga cikin musulmai yan sa kai kaga halaki shikenan ko yan sa kai su taya waɗannan jami'an tsaro da gwamnati wajen ganin an kawo ƙarshen wannan ta'addanci فإن انهزموهم لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا cewa idan aka riga aka gama da su gaba daya to za a dinga bibiyan sauran da suka rage wanda suka watsi ko mutum ya ji wani gari ne za a je a bi shi a kamo shi a kashe saboda me ai ya taɓa yin kisa da kwace dukiyar mutane ko kuma bai bayyana tubansa ba an ina fata an gane in an san ya kwashi duken ya guji da ita wani garin to za a bi shi imam qudu yace fa in akhadhu wa wujida fi aydihim malu ahadin bi'ainihi rudda ilayhi aw ila warathatihi idan aka same su sun karɓi miliyan kaza na fansa sun kwace kaza sai aka samu ragowar wannan kuɗin na wani to a ɗauki kuɗin a maida masa da kayansa ko kuma a ɗebi dukiyan in an kashe shi a baiwa magadansa mun gane wannan ai yawwa har malam yake cewa fa in kana kadhalika in ya zama haka za a bi shi ne a kwace dukiyar sannan a kashe shi me yasa yace li janayatihi saboda da hannunsa aka dinga kisa wala wala yad wala yadaffafu wala yudaffafu minhum ala jarihin illa an yakuna qad qutila kai koda an kama mutun ne yayi jina-jina ba a cewa a kyale shi saboda ciwo a jikinsa ai tunda maka shi ne shi ma a sheke shi ina fata an gane sai imamun kokabi yake cewa idan sun kwace dukiya kuma sun tafi da ita wani garin aka samu dukiyan a hannunsu to a kwace ta a dawo da ita ga mai wannan dukiyar ko kuma a baiwa magadansa yace in ba a samu mai wannan dukiyan ba ju'ila fi baitil mal to a sanya wannan dukiyar a cikin baitil mali na al'umma baki daya wa ma atlafuhu min mali ahadin duk abin da suka riga suka suka lalata na dukiyar wani gharamuhu sun ɗauki bashin wannan ina fata an gane wannan sun ne ce waladi ya taliman ƙutilu idha ƙudira alaihim qabla tauba sannan ba za a biya diya na rayukan waɗannan ‘yan ta'addan ba saboda wai an kama su an kashe su ba diya rayukan sun tafi a banza a wufi fa in tabu wa ja'u ta'ibin in dai kafin su tuba wa in tabu in ko sun tuba ja'u ta'ibina su zama a matsayin masu tuba kawai tun kafin a kama su kenan amma once aka riga aka damka sannan yake cewa da Allah ina neman afuwa a yafe mun wallahi tallahi ba zan sake ba kai co wannan ya masa amfani a kiyama a hada can gaban Allah kawai fa inda Allah tajtami'u al-khusum ko eh masu rigima dama a gaban Allah za su hadu a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imaninmu Daka jama'a kun ji wannan kenan bayan wannan jama'a sai malamai suka ci gaba da cewa illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai faga waɗanda ya zama cewa sun tuba tun kafin a samu daman kama su an gane wannan ai kafin a kama su sai suka tuba suka ce mun zubar da makamanmu kamar yan boko haram ai suna yi ko sai wani ci a ba wannan ai a kashe su kawai a a duk wanda ya yadda makamansa ya zo ya miƙa ya ce na tuba na daina to dole a karɓi wannan tubar tashi ba a cewa ai kun kashe wani ai kun yi kaza wannan kuma yana ga Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا جماعة من قالوا أنكم wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya samu dace to don haka sai Allah ta'ala yake cewa illal ladhina tabu sai fa waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu daman kama su fa'alamu ku sani cewa annallahu ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne ko mai jin kai ne to sai wasu mas'alolin kuma game da wanda ya zama barawo ne amma shi kafiri ne dan fashi da makami ne amma ya taba kwace dukiyar mutane ya taba yin kaza da kaza yanzu shi idan ya tuba yace daga yau na daina fashi da makami to idan ya tuba ya musulunta ba za a ce dole sai ya biya waɗanda ya ci dukiyarsu bisa barna ba ba maganin biya tunda manzo Allah ya ce mene al-islamu yahdimu ma qablahu musulunci yana ruguje duk wani zunubin da mutum yayi kafin ya musulunta ko da kisa yayi ba za a ce sai an dau fansa akan sa ba tunda ya riga ya tuba yanzu ya musulunta jama'an gane wannan shi yasa Khalid ibn al-Walid ai kun ga ya kashe mutane musulmai a yakin mu yakin Uhud haka ne amma da yazo wajen manzo Allah ya musulunta an ce a yake siyasi na waɗanda ya kashe ya biya an ce shi ma a kashe shi duk da ya musulunta babu wannan zancen jama'a mun gane wannan to amma suka ce idan mutum ne musulmi sai ya tuba ya daina fashi da makami to duk wanda ya taba cuta ya taba kwacewa dukiya in dai yana da abin biya to sai ya biya in kuma abin na tare da shi kawai ya ɗiba ka cokam ya je ya mayar wa wanda ya wannan ta'addancin dole sai ya biya saboda shi akwai shari'a akan saurari tana aiki illa iyaka in ya ji yaro ya ce a gafarta masa to wannan kuma idan ma abota wannan sun ga za su yafe masa din sai su yafe masa ina fata an gane wannan da haka kada a zo da wani mutum a ce da shi ai wannan ya musulunta ai yayi kaza da kaza ai kaza da kaza ne wani ya ce wallahi sai mun kashe shi ai shi ya kashe mana uba a'a ai ya riga tuba wannan tuban da ya riga yayi shikenan ya riga ya gama da kai sai dai a kalle shi ai ta hakuri ina fata an gane in kai hakuri Allah sai ba ku ladan wa ladan masu hakuri inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab jama'a ina fata an gane wannan yawwa to sannan abu na biyu idan aka sami mashayin giya matsala ta uku kai da mazinata da barayi sun tuba sun gyara kuma an gane da gaske ne sun gyara din sannan sai aka yi zuwa wajen shugaba malamai suka ce fala yanbaghi lahu an yahuddahu baya halatta ga shugaba ya ce zai musu hukunci saboda Allahn da aka wa laifin ya ce ya yi min ya yafi wa in rafa'u ilaihi ko da an kai su wajensa an ce ai kaza da kaza ne ai shi ya mana kaza lokaci kaza to wannan ba za a ɗauki hukunci a kansa ba daga cikin abin da al'imamun ƙurɓabi ya ainihin wato a faɗa kenan a cikin ainihin wato a tafsirinsa Allah maɗaukaki sarki ya datar da mu yanzu dai jama'a wannan aya da muka karanta kun ji kaɗan daga cikin abubuwan wallahi wannan na ɗan rairayo ne ɗan ƙanƙani daga cikin abin da malamai suka faɗa inda za mu faɗaɗa zance sai mun yi nan da kwana uku zancen nan bai ƙare ba so don haka mun taƙaita ne matuƙa ƙwarai da gaske na yanayin abubuwan da malamai suka dinga kawowa shi yasa ba na karanto larabcin sai nake ba ku kamar labari kuma kuma kun fi jin daɗin shi haka aiko yawwa saboda yanzu hukuncin ake so a ji Allah ta'ala ya datar da mu daga jama'a kun ji waɗannan ayoyi kuma da izinin Allah akan su zamu takaita karatu daga yau insha Allah ta'ala muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana bukatu mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka kawo mana tsaro a wannan ƙasa Allah muna neman tsarin ka daga kafirci da talauci da azaban kabari يا الله من روانك كلا تدمج الخير الدنيا دلاهرة اللهم إنا نس... نعم نعم نعم gaskiya ne to wannan abin da mutum ya yi shi ma tarayya ne a cikin laifi ga wanda bai ji ba yana cewa ne akwai wanda ɗan uwansa yana cikin kidnappers shi da kansa ɗan uwan an damƙai ya yi ikirafi ya yi ikirarin cewa shi kidnapper ne su suka je gari kaza ma sun kama wani sun kashe wani sun yi kaza da kaza amma duk da haka yana hannun jami'an tsaro ya ta zuwa yana kashe kuɗaɗe dan wai ya karɓo ɗan uwansa wannan bai halatta ba a shari'a kuma wallahi wallahi wallahi duk zunubin da wancan ɗan uwan nasa yayi jin cewa bari ya karɓo shi kawai yayi tarayya a cikin wannan laifin duk laifin da Allah zai bashi in zai dawwama a jahannama haka shi ma zai dawwama a jahannama mun karanta hadisin Annabi Muhammad manzon Allah ya ce duniya ta mutane uku ce mutumin da Allah ya ba shi dukiya yana amfani da wannan dukiyar yana ciyar da ita ta hanyar da Allah yake so kuma yarda da ita sai wani ya gan shi ya ce o ina nima Allah zai ba ni irin dukiyar wani nima in samu dama in yi irin ayyukan alheri da yake yi in yi zakka in gina masallatai in gina makarantu in yi kaza in yi kaza sai manzo Allah ya ce fa huwa bimanawa yana da ladan wancan mutumin da ya wannan aikin ko da bai aikin ba saboda kawai nufin alheri Allah sai ya bashi kwatankwacin ladan wancan mutumin yace sai mutumin da kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya kaga shi wancan mai dukiya yana da ladan sa kenan wanda ya nufaci yayi koyi da shi ma da bene ladan sa kaga mun samu mutane nawa kenan mutane biyu sai na ukun mutumin da Allah ya bashi dukiya ya bashi dama yana ta aikata barna da fasikanci da fajirci ya canza wannan motan ya almubazanci da dukiya irin mawakan da muke da su mutum ya dinga kona gashi irin nasu yana so shi ma ya zama irin su ya zama irin su Burna Boy ko ya zama irin su Two Face ya zama irin su wani da wani masu irin aikata wannan miyagun ayyuka da yaɗa barna a bayan ƙasa manzon Allah ya ce fa huwa bima nawa shi ma Allah sai ya cicciɓo irin nauyin zunubin waɗancan mutanen amma kamar a kansa kuma da shi Allah zai tashe shi a ranar alkiyama saboda wannan abin da ya nufi to me ya tsammanin ga wanda ya je karɓo shi Allah ce wa ta'awanu 'alal birri ku taimaki juna akan aikin alheri wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan kada ku taimaki juna akan zunubi da kuma ta'addanci shi sa Allah ce wattaqullaha ku ciyayi Allah innallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uquba ne da horo ku ciyayi Allah wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana muku gargadi ku ciyaye shi ku ciyayi Allah yin irin wannan abin wallahi tallahi tarayya ne da wannan mai aikin laifin duk laifin da ya aka tana ta'addanci da aka yi da shi gashi dai baka yin ba kana gida amma wallahi kana da kwatankwacin zunubin abin da ya aikata Allah ka tsare mana imani Allahu inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa na'am na'am eh ai su za su biya ƙwarai ko su za su biya ai nauyin na kansu ai nauyin wannan zunubin satan yana na kansu kuma su za su biya mai dukiya sai dai in an samu an mayan masa da kayansa ya kirga ya ga sun cika cif ita to alhamdulillah to nan kuma shikenan wancan ya faɗa kansa amma laifin wannan ta'addanci ne a kansu ina fata mun gane wannan Na'am. Abin yi bayani akan shi ai. Mun ce wanda ya ta'addancin ne shine karamin yaro ne. Ka gane? Ko mahaukaci ne? Wanne? Eh. Eh. A'a, ai duk hukuncin ɗaya ne. Abin da ya sa in ya samu musulma zai yi mai zai kashe ai shi kenan ai da ya zama ɗan da makami kawai kowa ya kashe kawai shi kenan ko ya kashe bawa ko ya kashe ɗa ko ya kashe kafiri ko sunan shi ne ɗan fashi da makami zancen ya ƙari mun gane karatun na gaskiya ya faɗa shi kenan ba komai a sai dai a yi mara hukunci a kan maita amma ba za a yi mara hukunci a kan ya kashe ɗansa ba Allah saka gani ƙwarai ka karanta babin ƙawad alƙawadu a cikin bulugul maram akwai bayanai da yawa akan haddi na kisa shi yasa jama'a wato in ba a karatu akwai matsala shi yasa ke ƙara gaya muku in ba ba karatu akwai damuwa fa dole ne a zauna karatun nan a yi shi a san addinin nan kafin a ce za a bauta Allah da shi dan kada ji a zauna a majalisa kawai a ta harba tibala sai ka ji tebur mai shayi wani ya kaka zai ce billahi la ilaha illa ai ba zai yi ba kai a hankalce ma ko eh musa fadin cewa da ma shari'a sabanin hankali ƙarya ne shari'a daidai da hankali in kaga ta saba hankali to hankali ne ba shi da lafiya in ji ibn taymiya ta shari'a daidai da hankali take shi yasa ma Allah ya sanya ta a cikin Qur'ani in kaga hankali ya saba shari'a to wannan hankali ne ba mai lafiya ba ibn taymiya sai dai ka ce shari'a sabanin ra'ayi eh to wannan mun yarda wannan ra'ayi kai ne kake ganin haka amma shi hukuncin da Allah da manzo suka yi da bambanci da abin da kai ka kai hukunci subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh